إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وشفيعنا يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن واعلموا أنكم يوما موقوفون أمامه تبارك وتعالى ليحاسبكم على ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا ما أسررتم وما أعلنتم وما أخفيتم وما فعلتموه في العلانية سره وعلانيته قليله وكثيره واعلموا أنه لا ينجو في ذلك اليوم الرهيب إلا من أتى الله بقلب سليم فحسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الباري تبارك وتعالى أيها الإخوة المصلون في هذه الجمعة المباركة أوصيكم بنصيحة وجيزة خفيفا من بينكم طلبة العلم ليتذكروا أن فضله أمام الله تبارك وتعالى كثيرا ومكانتهم رفيعة ومنزلتهم عظيمة عند الله تبارك وتعالى وفضلهم في آيات القرآن كثيرة منها قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط في آية أخرى يقول جل من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أيها الإخوة المصلون أيها الطلبة اعلموا أن هذه المكاتب لا تصون لا تصونوها إلا إذا اكتسبتم من عمل أيديكم واحتسبتموها عند الله تبارك وتعالى واعلموا بجدكم لتصونوا ماء وجوهكم وكدت أيها الطلبة فإن في سلفكم عبرة لمن اعتبر قيل لسفيان الثوري ما هذه التنانير التي عندك قال والله لولا هذا المال وفي رواية لولا هذه التنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك أي لصرنا عندهم كالقرارير نذهب ونجي من أجل المال الذي عنده وهاكم عبد الله بن مبارك كان سيدا في الزهد ورعا يأمر بالتعفف والزهد فرأوه أو فرآه قلاب عنده شيئا من البضائع فقيل يا هذا يا ابن المبارك أنت تأمر بالزهد والتعفف والبلغة ما هذه عندك قال والله جمعتها لأصون بها ديني وإلدي وأكرم نفسي أو كما قال يوم مسلمين muna sake tunatar da kanmu da takawar Allah maɗaukakin sarki da biyayya a gare shi da tsoratar da mu kawunanmu domin tsayuwa a gaban shi a ranar da zai mana hisabi kan ƙananan ayyukanmu da manya wanda muka yi su a bayyane da wanda muka yi su a boye masu girma da ƙananan lalle wannan rana mai tsanani wadda Allah maɗaukacin sarki ya ce a wannan ranar wadda take da ciki za ta haifi ƙananan yara za su yi furfura mutane za su razana za su cintura babu wanda zai iya hukuta a wannan ranar sai wanda ya ce wa Allah maɗaukakin sarki da lafiyayyen zuci ita ce zuciyar da babu shirka babu manya-manyan sabo babu manyan zunubai yan kuwa mu shirya mu wannan ranar lallai tana zuwa gare mu mu wa kanmu hisabi tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya ƙididdige ayyukan da suka aikata nasihar mu a wannan juma'a mai albarka nasiha ce ga 'yan uwa masallata kuma musamman ga 'yan uwa ɗaliban ilimi su tuna suna da matsayi mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki suna da martaba suna da kima suna da alfarmar da ba wanda ya samu cikin bayan Allah sai su waɗanda suke makwabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maciya ta hadal annabawa cikin fadalansu a alqur'ani Allah maɗaukakin sarki su ya shaida tabbas babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi da kansa haka nan mala'iku sun yi irin wannan shaidar da Allah ya tabbatar yace ma abota ilimi ba sun tabbatar da babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah malamai suka ce waɗannan ukun su ne ake da tabbas sun yadda Allah shi ne abin bauta Allah tabbas ya yarda shi abin bauta mala'iku sun yadda sun gamsu tabbas Allah ya bauta haka da malamin su saura sauran al'umma fa sai wanda in an bincika an rairaya an tantance ya ci jarabawa wanda ke na karfe da shi ko da da arba'in ce a cikin dare amma waɗannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da sun tabbatar shi a cikin bauta wanda suka ce in babu ayar da ta yi bayanin matsayin mai ilimi to wannan ta wadatar musu matsayi ta matsayin wani alfarma ta wadatar musu kima a gaban Allah Allah madaukakin sarki ke cewa ya kuma su imani idan an ce muku ku huda a wajen zaman saboda masu imani sun zo sama da ku saboda masu ilimi sun zo idza qila lakum tafassahu fi majalis fafassahu in an ce ku huda ku huda wa idza qila shudu fanti idan ma an ce ku tashi ku tashi ku bar saboda wanda Allah ya wa martaba ta ilimi da kima ta fahimta a cikin ne zuwa ka kwace kuriya ba me yasa haka yake yarfa illahu alladina amanu minkum Allah madaukakin sarki yana daukaka masu imani da tsarin da yaso walladina utul ilmi wadanda kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi to daukakar su akan masu imani da sauran mutane daraja hawa hawa ce wata idan kana zuwan kudu to waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi wata sai suna mataki na bakwai ko na takwas ko abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda zai rubuta ilma da wata waɗanda suke da ilimi suna da tarin darajoji amma ƴan uwa na ɗalibai wannan tarin darajoji da alfarmar da Allah madaukakin sarki ya yi da matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba wa malamai da ɗaliban ilimi ba a isa an kare ta ba ba a isa an ba ta manufar da take da akwai ba har sai su ɗaliban ilimin idan sun fahimci nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya wa sai kuma sun san irin kimar da martabar da Allah maɗaukakin sarki ya ba sai kuma sun san cewa su ba suna da mutunci da martaba me ya kamata kenan idan an samu kasuwanci ɗaliban ilimi da malaman su ya kamata a sami su cikin shi idan an samu kwadago da ci da gumi ɗaliban ilimi da malaman su ya kamata a sami su cikin shi idan an samu sana'a da za ta ƙare mutunci da martaba ya kamata a samu malamai a cikin idan an samu kowane yunkuri ne mai mutunci da martaba da zai tsare mutuncin malamai da martaba su wallahi malamai su samu kwanci wannan kaɗai ne zai iya rike mutunci da martaba su an yi lokacin da su fiya da sauri Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya kafa a mishi Allah madaukakin sarki ya ƙara mai daraja ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suke da manhabobi wanda wata ilkunci na rayuwa ya sa samu yaduwa amma idan an goga matsalar fiqh da matsalar hadisi to ra'ayin su da sauri na abubuwa su shi wata il barazana ta rayuwa da kuncin da ya kare rayuwarsa wata il haka ya sa ilimin sa bai samu yaduwa amma wata rana Sufyan al-Thawri aka same shi da tsarin dukiya yana canza dan kasuwa ne da tsarin Imam Malik da zai wa'azi aure ya nemi gudunmawa a wajen ɗan uwan shi mana ne zan kaurar da ɗaya ɗan turo mun abin da za a ba da gudunmawa gudunmawa cikin ruwa ya bada akwai yanzu wanda ya bada cikin ruwa a baran gwamnati masu rai kai to gudunmawa cikin ruwa ruwa ya bada yace me za a yi da wannan yace ka bata abin da za a bada ka ɗauki abin da za ka ɗauka sauran da za a bada ɗaliban su suka ga tarin duke shi suka ce akara muka Allah me za ka yi da wannan kake magana akan jin tsoron Allah akan dubu akan takatarsa wannan dukiyar me za ka yi da ita ita laula hadihi danani laula hadal mal yace ba dan waɗannan dinaran da suke hannun ba ba dan wannan dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bamu ba la tamandala bina hauda yace wannan tsaron da sai an yi ya fara sama malami ɗalibin ilimi idan bai mutum da kai shi wannan ba da yake shi shi ne komai arha a kasa a wulakansa da haka mutum ya mutunta alfarmar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya mutunta darajar da Allah madaukakin sarki ya bashi yace wallahi sai in yi hanci da yace me yasa yace sirna kafarari za mu zama to kamar wasu ɗan tsaki kamar wasu tsuntsaye in mun tafi za mu dawo in mun tafi za mu dawo saboda me ce saboda ɗan kwandala yadda suke hannu ce muna ganin laifi ba za mu hana ba muna ganin kuskure ba za mu ke sa kuskure muna ganin barna wallahi ba za mu ke gyara ya ce dan haka ne muka ɓata lokaci muka nemi su gane sauri da irin wannan duke da Allah muka kudu sarki ya baki wata rana kawai Abu Ja'far ibn su ya kira shi ya ce ka zo na ba ka alƙalancin garin kuka yi shari'a da alƙur'ani da hadisi kawai suka yace ni kuma na ce wallahi ko kai awi na kowa sai ko alƙalanci ko kuma za a kawo bayani da annabu fata ce da in an kare ta mu cikin dorawa yace ko alƙalanci ko wannan yace to gaba ni zuwa gobe yace na ba safiya tana yi aka ne ne ya su kira da sauri yake ba shi wata ke cikin farkon barazanar da kuma da duke shi daga garin kufa ya shigo garin bausa musulun da zai ɗauka dole ba zai ishe shi ya ce shi da bukata da haka da ya zo garin bausa yana da bukatar ya yi aiki da zai tsare kimarsa da martabarsa da mutunci shi shi kuma wahe gari abu ja'far al-mansur har ya bada cewa duk wanda ya gani mai tafiya shi ko sai a sauri ya kawo masa shi ya masa alƙawarin dinari kaza in an kawo shi a rayuwa saboda ya alƙawarin ko ya alƙalanci ko ya kuma wani irin alƙalanci alƙalanci a kan alƙur'ani da hadisi shi kuma yana ganin a matsayin sai alƙalanci kuma ya rusa rayuwar shi ita ce ta fahimta za ka yi kusa da shi ya shigo garin masara duke shi ta kare musulunsa ya kare da aka sai ya mai wucewa da nufin ya yi bara a masallaci guduniya ya kare a taimaka mu mukan tafarki ne a ba mu abin da za mu yi guduniya ya halatta Allah ya ta sa cikin dukiya ba ta a wasu amma mai da haka zai ce to ya kamata yi bara shi ya zaɓi a ina zai samu inda zai yi aikin da za a biya shi sai ya samu yaro mai tsaron lambu aka ba shi gan kayan tsare yake gadin wannan lambu yake gadin wannan lambu yake gadin wannan lambu ya kusa wata sai zame na kura su shi yace da Allah zai kaka kawo mana ina gudu da za mu samu mu samu shi ya shiga ya ɗauko ina da ya shafi Allah bai da daɗi da ya ka ɗauko wani ya sake sha sai wannan mutumin tun da ya san shi wannan mai ba mai ba hanki daga kuɗi yake sai ta ina roƙonka ka gaya mun gaskiya wa ƴaƴan itatuwan kuka su ne suka fi daɗi ko kuma ƴaƴan itatuwan garin Basra sai ce wallahi itatuwan garin Basra har yanzu ban ɗanɗana tsawon wannan kwanaki da ya kwana kusan ashirin da wani abu har yanzu lambun da yake shirya bai taɓa hantar da ya kasa da yake cikin sai ce ma a gaba ta fi kasar sai biya ko su fiya da sauri ne iya abin da su yi ce shi ko bai taɓa su fiya da sauri ne ba wani mutum a wakilin nasa sai ya kama hannun da suka koma gefe ya ce tun da ya yi a mata a kai wallahi ni ne su fiya da sauri da ake mu kama shi mu kai wa sarkin musulmi mu karɓo da sarki shi kuma Allah ya ciyar da su fiye da sauri wanda ta zama da su shi ne kawai da ko shi ko garin yawa yana shigowa garin yawa tun da ya tsorata an ya da labarin su kenan ana neman sa sai ke koyar su ta mutane da suka ga yadda yake koyar suka kama shi a matsayin farawo kun har wai ya yi gudun gara ya fara cikin zama da aka kama shi sai aka kai wa gwamna da yake mulki a yamma farawo ya ce ai ba farawo bane farawo ya ce ai ba farawo bane sai ya tura shi da sunan Allah sarkin sai ya fahimci wannan shi ne fita na sauri da ake magana ba duk da bakin rikin da za a yaka hotuna a ko ga wani da za a sai ce to kowa ya fita yana da bukata a bar shi da wannan mai insa bayan an fice an bar su sun tattauna sai yake cewa ina hada kai da Allah ne ya mun da wani kuma na tafiya wani sufiyan ce ga yawon sunan mahaifin ke ce ibn sa'i ya ce a sauri ya ce ne sufiyan al-sauri kai ne wanda sarki musulmi ke nema ce ni kai ne wanda aka ce a kai ka a raye ko a bakin su ce ni kai ne wanda aka baka kyauta ce ni ina ba ka shawara idan dai yayi ne mahaifi da take maka shawara ya ce na rantse da Allah daukun sa ta kada ba ba ba ya ce na rantse da Allah inda a ce a kasan kafa ta kake ana neman har abada da za ka zama da wani kamar wani kenan yanzu ya haɗu da wanda ya san martabar malami ya san martabar ilimi amma ba duk wannan jarabawa da ya fara in kun haɗa da ɗan uwa mutane ya faɗa ta ne saboda kare martabar kimar addini da mutunci da yaran da Allah wa ya fita ta gari maka yana garin maka Abu Ja'far ya samu labari Sufyan Sauri yana maka yana karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muje mu haɗu shi a gari maka kafin ya shigo sai turo a kashafun mutanen da sai aikin kafin da sai ko je ku kafa ta ku a tsire ni kafin ku zo ku tsire ne shi a ga fita da sauri ga sarki fa yana tafowa ga sarki yana tafowa ka gudu kana da hadisan da babu wanda ya san a duniya kana da ilimi kana da fahimta yace na gani malamin suka ce abubuwa biyu ya faru wata da ya kama ni da ta'aba a riwayar da malamin suka ce tafi da inganta yace Allah ina tawassuli da sunan ka ina tawassuli da wannan daki mai alfarma yace Allah kada ba shi da zuwa gare mu a cikin gobe ba yace Allah kada ka ba shi da zuwa gare mu wata riwaya kuma ta kama yace wannan gurbin da ne da tsare kai na da ne da martabar da tsare da addini yace Allah idan ya shigo gare mu ka bari mai fara in ne tabbata ta shigo gare mu Allah ba ya wannan bai ƙara so da yi maka Allah ba da kai sarki turo mala suka tsare da shi sai ga wasu abu ya tsana saboda kare masa ba da kima da kama da Allah ba ya ba shi da kai kwana da daga yadda rayuwa ta yi kunci yadda rayuwa ta yi tsanani wallahi mu dauki hadisi manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa wa man dakhala ala sulfanin kuti duk malami ko almajirin da aka same shi a cikin turba su mulki mulki na farauta lokacin da suke da madafin ko a mulki na siyasa wallahi wannan mutum a kuce ne cikin addini shi yana ji za a yi ƙarya Allah da rasul kai yana ji za a kariya abin da ya imani da shi wallahi sai magana saboda an bai shi dan sako sai an ba shi sai sai wata ne na san lokaci ya dan da yau babban abin da ya sa na biyo aka na wannan magana na kalla da wata ne تتحلل رواتب البيت بفضل رواتب القوة إلى سورة الحمد الشيوي وصلت السياسة وصلت المقام الملكي watakin matakin farko na waɗanda suka ne su da ɗaliban islamiyya da malamansu da masu karantarwa na ga yawa kwanakin ba suna kan rubutu kamar abin alfawa yayin da aka ga an sai a ba wa malamin islamiyya wata sai da sana'a a gare wani uku tana da rikofin da aka tsara ya yi tabala ya wuni da yara a makaranta da kwanan da rukiya da aka bayan fara ba su kan lalata mamaki kudu na amma ita ce budurwar da zai awa ita na da jima wata sa wasu sai suna da kuɗi ba na sa wani sai suna da kaza ba na shi gani wata ƙil a gurgurde abin da nake so in za a kare rana a fara da ta shuɗe aka kaddamar da littafi da ɗan uwa malamin da cikin haka ibrahim kuma ya rubuta a kan babban nasu ake waɗanda aka aika wa aikin katin gayyata mutane ɗai ɗai ɗai ɗai aka dinga kiran sunayen su wani wani wani wani irin suna nan ko da wakili su kai da ake wani amma zafin kai mafara na kuma kai su wallahi haka da mai barka ba ran sai ya ɓaci ba su na wakil su wajen hukumar wajen kasar mata ne ta mai masa ba ta kika in koma da sunan shi in fasa ɓacin ran shi abin da aka yi ba a ala su da rayuwa duk wanda ya san tarihin hukumar ya kafu ne a kai ilimi ya tafi a kan martaba ilimi kuma ilimi ya tafi a tashe mu dan koriyo da ya zo garin alƙur'ani ya ba da amma abun addini mutane sun yi buris su ma a cikin jawabin da ne yake cewa wata kin wannan yana nuna mana cewa ɗalibin ilimi wannan abubuwa ne da suwa matsala ce zuwa gare ku wallahi ku kare kanku da kanku ku kare kanku matsala wata kirgani suke in sun san yin zafi yara dubu wataƙila wanda ya rubuta littafin zai yi kuɗi zai canza riga wataƙila ya aure wataƙila shi riga amma inda wani kawai ne ko wani ɗan iska ne ko wani ɗan ƙarya ne ko ɗan mijiya ne wataƙila ka ga mota da ka ga babur da ka ga kaza da haka ɗaliban ilimi su ne ma a wajen amma ina alfi wasi a tun kasar Allah tana da faɗi arzikin Allah maɗaukacin sarki yana da yalwa ni da ina ta da bibi kada ya sake sauraron wani ɗan siyasa zai da masa zai da masa iya kyautar da ɗan siyasa zai maka naira dubu naira dubu biyar naira dubu goma ni ban taɓa ji ba an ce ga wani ɗan siyasa ko mai kuɗi ko mai mulki ya ba malamin islamiyyar dubu da wani naira dubu ɗari ba wata ta shi kun ji idan mun sauka tana sadda ni ɗan uwa malamin islamiyya an ce wani islamiyya uku ne ke karantawa a gare ya kwanta rashin lafiya yana da bukatar a canza mai tsantsa ko hiskin shi ake so a canza naira miliyan hudu aka rubuta mai tsarin na naira miliyan hudu an rubuta an yi bara waɗanda aka je gurin su an je waɗanda ba a je ba suna tuzi wallahi da nakan na abin mamaki har kusan shekarar da ina naira dubu ɗari da rafa ta zama a cikin dubu ɗari sai ya mutu za ta fita wallahi da ba da adalci yau ne ina hirin abin da zan faɗa a kan bari na cewa an ce ciyawa na karamar hukumar kumin ya tura masa da gudunmawar naira dubu ɗari biyu sun rubuta a baki ɗan uwa ɗaliban ilimi idan mutane za su sadaukar da rayuwarsu saboda ƴaƴayenmu ya makaranta a makaranta uku ya kwanta rahin lafiya da tafi ƙarfin shi mun san a lokacin da girman su da lamito ana ba wa mutane kuɗin tallafi su sai har ƙasar waje a duba lafiya an yi ciyaman na karamar hukumar kubel in dai rashin lafiya ta fi karfin ka wala ya da barka shi malamin islamiyya mai matsalar shi da ba a fara shi wata kan idan sun kafa ɗan uwana mu tara mai asusu mu haɗa mai abin da Allah mu da kuɗi zai ba shi in kuma wannan sakon ya ji ɗan bidiya muna roƙon ku dan Allah ku sanar da iyayen ki idan da tallafin da za ku bada su bada idan da taimakon da za su yi su yi wannan shi ne fagen da za a taimaki malamin ilimi shi ne fagen da za a taimaki ɗaliban ilimi shi ne fagen da za a ba in sun samu lafiya ba haƙƙi za su yi ba ba takara za su yi ba ba siyasa za su yi ba hidimar dai tarbiyyar ƴaƴan da waɗansu suna da suka da ne yara yanzu ga su sun ga da al'umma su ne shaye-shaye su ne zage-zage su ne homo su ne duwatsu waɗanda suke taimaka mana wajen sai da tarbiyyar waɗanda ya su ne waɗannan ɗaliban da haka su wasiha da farko ɗaliban islamiyya ya kamata su kora shi ne ba a cikin falalar Allah maɗaukaki su tsaya da ƙafafuwansu wanda shi kake martaba a cikin Allah wanda ya mutunta ku wanda bai mutunta ku ba farko kai kuma dai da suka ja ku wallahi ku tabbatar kimar da Allah ya ku ilimi da ku ilimi ba ta kai falalar da Allah maɗaukaki ba kowa abin da ku faɗa ne Allah ya ku shi wanda ya kuskure Allah tana kuskure mu gyara mu اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالقوا الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حملا إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها في أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنا عليها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله